أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihi muna cikin babi na 295 wato babi da ke magana akan haramcin kuka na mutuwa da dukan jiki ko marin fuska ko yaga riga ko cizge gashi ko aske shi ko kirawa kai wata musiba saboda an yi rasuwa za mu tashi hadisi na dubu lamba dubu da dari shida da sittin da biyu wani nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qala أغمي على عبد الله بن رواها فجعلت أخته تبكي وتقول واجب لا وكذا وكذا وكذا وكذا تؤد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري an samu wani hadisi daga nu'uwa dan bashir yadda Allah su ƙara tabbata a gare su ya ce a abdullahi ɗan rawaha ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ciwo na ajali wato yana shiga cikin wato suma suma sai ya suma sai ya dawo sai ya suma sai ya dawo lokacin da ya wani suma sai ‘yar uwarsa da take wajen take cewa wayo wato babban katanga ta faɗi wato tana tunani ko ya mutu irin mun shiga uku wato mai rike da mu ya faɗi tana ta kira sunaye irin yadda zai bahaushe yake kira babban katanga ta faɗi wato an shiga uku an lalace take ta wannan kururuwa tana ta lissafa abubuwa cewa shine mai ci da su shine mai musu kaza ya ziga shi zai bar duniya tana ta wannan lissafin ta an jima sai ya farfado shine sai ya ce mata ke ba abin da kika faɗi face sai an mun magana an ce mun a daman kai ne haka kake kaga kaman tana ja masa magana ko kaman a ce ah daman kai ne mai azurta su daman kai ne mai ci da su daman kai ne kake rike da su ana ta tambayar sa yana alhalin shi ba shi ya sa ta ba da haka ya ja mata kunne cewa ta daina ta daina dole ne mu sani cewa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu duniyar nan ya kawo mu ne za mu yi rayuwa gwargwadon yadda ya ɗeba mana kuma za mu barta dole ne musulmi ya yadda zai bar duniya wallahi ya yi haƙuri ya rarrashe ransa da haka me ya kamace shi shine yaya za a yi na bar duniya cikin lafiya ya za a yi na bar duniya wato yanayi mai kyau yadda zan je na haɗu da Allah lafiya na je na samu shiga aljanna na samu gafarar Allah maɗaukacin sarki na samu tsira wannan kawai ita ce abin damuwa amma ba maganan yaya za a yi kana ta ƙoƙari cewa kai ba za ka bar duniya ba eh ba ana nufin wai in ba ka da lafiya ka je ka asibiti kana nufin ba za ka bar duniya a kana zuwa asibiti don kai lafiya ne ba akwai mai zuwa asibiti da kai ya mutu da Allah tambaya nake akwai mai zuwa asibiti da kai ya mutu ne amma akwai ya daina ana zuwa asibiti don a yi lafiya ne kawai shi ne musulmi ya san wannan in ba ka da lafiya ka je asibiti abinda kake so ka yi lafiya amma ba wai don karka mutu ba ba wanda ya sai hana ka mutu a asibiti da ka wannan in kun duba kaman magana karama amma tana da girma musulmi ya gyara ta ya gyara tunanin a cikin ran shi kar a ringa tunanin an je asibiti shikenan an je asibiti a rayu in an je asibiti kwana na nan za a dawo in ma ba a je asibiti ba kwana na nan ba za a mutu ba sai dai a yi sha a sha ciwo a yi ta wahala shi nan maganar amma wannan abin da ya shafi tashi barin duniya wallahi ba wani asibiti da zai kara ma minti daya idan likitan duniya duk likitocin duniya a ce likitocin ka ne kai ka waye gari duk jikinka a ce akwai likitansa kafarka tana da likita ta dama ma likitanta daban ta hagu likitanta daban hannunka na dama likitansa daban hannun hagu likitansa daban kunnanka likitan shi daban kai kunnan ma likitan mai duba kunnanka na dama na'am daban mai duba na hagu daban kaga ai ka isa kana likitoci idan ka mai duba na dama daban mai duba na hagu daban eh akwai mai duba ma kai akwai mai duba ma keya akwai mai duba ma wuya akwai mai duba ma ciki duk a ce kana da likitoci a ce likitocin ka sun kai likita ɗari aka ga ya kamata ka yi lafiya ne to duk abin duk taron sun nan ba mai ƙara ma sakon shi da karatun sakon ɗaya a cikin yadda Allah ya zana halaka ba duniya ba su isa wallahi tare kenan duk abin da ake fafutuka neman lafiya ne to wannan shi yasa ake jan hankalin musulmi wani lokaci muna yin abin da ba shi ya kamata mu yi ba idan Allah ya haɗa mu da marasa lafiya waɗanda alamu suka nuna cewa barin duniya za su akwai wasu alamu akwai wani lokaci mutum yana wasu rashin lafiya akwai alamu da suke nuna na cewa kuma sai kaga ya bar duniya to abin da ya kamata mu damu a wannan lokacin ba maganan ma lafiya ba maganar ya zai cika da imani shi yasa jinya ta zama addini jinya addini ne da haka sai mu matsa wajen masa kalmar shahada mu matsa wajen tabbatar da ya cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai talqin yana da amfani tunda aka ce ni duk abin da musulunci ya ce kai to ana yi kuma zai yi amfani da haka sai mu yawaita mara lafiya in ya dan dawo hayyacinsa sai a ce la ilaha illallah malama suka ce ba sai ma an ce markace ba kawai anana ta la ilaha illallah idan aka ji ya faɗa shi kenan sai a rabu da shi alaba shi ya ci gaba da bacci ya ci gaba da wani abu in ya ya yi wani abu da akwai wanda zaka ga suna surutai wani zafin ciwo ne wata damuwa ne to in yayi wani abu sai aka ga ya faɗi wata kalma ba wannan ba ta yi ƙoƙari in ana ta faɗa in aka ji ya ƙara faɗa kuma sai a yi shiru sai a gyale shi to haka wani ikon Allah daga nan sai kaga a ce daga nan sai ya cika to kaga an cimma abin da ake nema ya zama karshen kalmarsa ta zama la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace man kana akhira kalamihi min ad-dunya shahadatu an la ilaha illallah dakhala al-janna wanda duk karshen maganarsa a duniya ta zama la ilaha illallah ko zai shiga aljanna ba kaga rayuwa ta yi kyau amma a ta damu abin da ba bai da wani ba to ba inda za a je ba inda za a je in dai kwanaki suka kare ba yadda za a yi sai an mutu Allah ka ba mu sa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أكدا قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه عسى ما حديثي دقاء ابن عمر يدالا سكارة ثبتها أغريسو يتي سعد دم أبادة يا إياه رشي اللافية maza Allah sallallahu sallama ya tashi ya je gaida shi yana da rashin lafiya mai tsanani da ajali maza Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdulrahman dan Auf akwai Sa'ad dan Abi Waqqas akwai Abdullahi dan Mas'ud duk sun zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaida shi wa shi Sa'ad dan Ubada lokacin da suka shiga sai suka samu ya suma wanda suke kanshi manzo Allah da kanshi sai ya ce ah ya cika ne shine a kada ya riga ya cika sai suka ce a ya rasulullah bai cika ba akwai akwai sauran numfashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye kawai sai idan suka so mu zubar da hawaye duk wanda zai mutu a gaban ka sai ka ji sai ka jima sai ka yi kuka sai ka gane dan adam bai isa komai ba duk kowaye aka ce ma shi ya sa ba wajen yake cewa duk wanda yake baka tsoro wata nan sai ya baka tausayi ba wanda za ka gan shi zai mutu bai baka tausayi ba wallahi sai ka tausaya mu dan adam za ka gane dan adam yana cikin rafkana cikin rudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai hawaye ya kama zuba mutane da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka hawaye yana zuba sai kowa ya kama kuka duk da suka yi rakke kowa idanun shi na zubar da hawaye manzo Allah da kanshi yace ku saurara ku ji Allah madaukakin sarki bai yin azaba saboda hawaye ya zuba a idanu wato ba an hana mutane zubar da hawaye bane ai an gane bayan mun yi magana kukan mutuwa ba kyau to baya daga cikin kukan mutuwa zubar da hawaye shine abin da hadisi yake nuna don in tausayi ya kama ka baka san lokacin da hawaye zai fito ma to babu komai a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ku ji Allah bai azaba don an zubar da hawaye sai manzo Allah yace sana Allah bai azaba don zuciya ta ji ba daɗi babu wanda dan uwan shi zai rasu ba zai ji daɗi sai zuciya ta tabu bare a ce yaya bare a ce kani bare a ce iyali bare a ce na mahaifi bare a ce mahaifiya dole zuciya ta tabu ta yi bakin ciki na rabuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai azabtar da mutum saboda hawaye ya zuba a fuskar shi kana Allah bai azabtar da mutum dan zuciyar shi ta yi ji ba daɗi sai ce sai dai ne Allah madaukakin sarki yana azabtar da mutum ne da wannan sai manzo Allah ya nuna harshensa ko kuma ya masa rahama wato ya danganci me mutum yake faɗi kusa akwai wata kalma ma ta ta arna wata kalma arna wanda arna suke faɗa musulmi yanzu suna kwaikwaya in an wa mutum mutuwa kaje yana wai Allah wai ni ko ba ku taba ji ba na o ba ku ji wani abu mamaki musulmi ne wai yake ce Allah wahi wahim ka rasa menene ma'anar shi to wayu hu ayu me Allah ya ma me aka yi ma kaga su arna ba su san Allah ba komai zai su gawa Allah da haka kuskure ne kaga me ya kamata musulmi ya ringa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kanwa ne kenan ka gama kai ta masa addu'a Allah ka gafartawa ne Allah ka kyautata mu bayan tashi ha shikenan mutum yayi abin da shari'a take so yayi ta inna lillahi inna lillahi da mun umarni ne na Allah duk wanda musifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukakin sarki yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun zai samu amincin Allah zai samu rahamar Allah zai zama shiryayye daman kuma wannan ita ce sifa ta mu'mine sannan in wani hasara kai ma sai Allah ya maye ma gurbin abin da ka rasa saboda kai wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai daga cikin uwayen mu'mine take ba da labari lokacin da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta ya rasu saboda matsayin da yake da shi a cikin sahabbai tace amma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musibar da ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi Allah zai masa canji da wanda ya fi wannan lokacin ta ji hadisin kuma ga mijinta ya rasu kuma tana wa tana ga wane ne ya kai ma zai aure ta a cikin sahabban manzo Allah har ta ji an canja mata da wanda ya fi mijinta sai ta ce ta ce to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi ta zauna tana jira wanda ya aure ta kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne take cewa lalle kan magana ta fito Allah ya canza mata da wanda ya fi mijinta na ta faru a kanka na'am Allah mai iko ya ce ta faru a kai saboda yarsa sun sha ti tare da ita kawai ya fita kasuwa sai aka aiko mata rasu yace da yazo sai wannan kalma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sai Allah ya bashi tagwaye akamar double eh ma double mana to wannan ko ko ta musifa wannan tabbas inda da ada ya shiga hayyacinsa yayi ga ya samu lada sanan Allah zai masa canji da abin da yafi wannan وعن أبي مالك مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قدران ودرء من جرب رواه مسلم أسامو حديث دقى أبي مالك الأشعري يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي النائحة إتتي ما تعمل كوكب متوى mata mai kukan mutuwa an kawo mata ne saboda mata suka cika yi amma har da namiji yanzu maza akwai masu yi akwai wanda ma wai profession ne yanzu suna nan amma dai ba na jin akwai musulmi masu wannan abu amma dai an suna nan su aike su ne kukan mutuwa idan haya ake yi in an mutu ma sai ka ɗauko su su sa uniform iri ɗaya dauki gawa shi ta bata wahala suna mata rawa na eh suna ta mata rawa suna kuka wani ya ce mun har rob suke da shi na shafawa a ido don idan ya yi ja na hawaye ya ringa fitowa cewa an masa kuka su tunanin wanda da suke ba musulmi ba ba irin tunanin musulmi ba ne da mutuwar da na taba ganin wata mata a jos muna tafiya a cikin lungu lungu suna gabanmu ya daɗe sai tana da wata mata kuma tana ba ta labari kalmar da muka ji na ce na saurara cewa ce ka amma mutuwar nan ya burge ni to kaga mutuwa ya burge ka kuwa dole ka ji me ya faru shi yasa muka ce burgewa kuma ashe wai sai tana ba da labarin me yasa mutuwar ya burge ta saboda wai MVP sun yi layi da ganga suna jugudun jugudun jugudun ne BB eh boy burge wai wanda kaji shine ya burge ta kawai wannan masu ganga sun yi layi sun sa na da kaga menene abin burgewa ne kan kamu eh su kawai burgewar kenan kaga iyaka kenan kaga yanzu da musulmi zai ce ma mutuwarwa na ta burge ni ai sai zai kace ce ma ya ji addu'a na ko ya ji wani abu ko ya yi kalmar shahada na misali dai sai dai ka ji wani abu da ke alaka da lahira amma zai ce ma dan an yi ganga na nufin ta burge ka ta ina to annabi sallallahu alaihi wasallam ce me kuka mutu idan bata tuba ba kafin ta mutu to ran tashin alkiyama za a tada ita tana da riga riga kuma ta wuta da sirke wanda zai kama jikinta na wuta wato riga ta ƙarfe za a mata wanda zai damƙi fatar jikinta na wuta a jikinta haka za ta tashi da shi saboda wannan abin da take Allah ya tsare وعن أسيد بن أبي وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعسيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشك جيبا ولا ننصر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن أسامة حديثي دقى أسيد دم أبي أسيد تابعي دقى ماتر دقى دي دقى تكيم mata wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya take ba da labari cewa yana daga cikin alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka musu wato ya sa su ɗauka cikin umarnin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan mata sun zo su yi masa mubaya ko Allah Allah ya zinina wala wala ya sarikna ولا يأتين ببهتان يبتلونه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف Allah karshe Allah ya ce fa bai'uhunna to wannan alƙawari da Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mata su dauki bar alƙawari ba za su yi ba ba za su yi kaza ba tace yana daga cikin abinda suka dauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari ba za su yi ba cewa idan an yi mutuwa ba za su dinga wato yaga ko ya kushin fuskokinsu ba sa'annan ba za su dinga kiran wayo na shiga uku na lalacewa sa'annan ba za su dinga yaga rigunan su ba sa'annan ba za su dinga cizge ko watsa gashin kai ba wato duk irin waɗannan abubuwa da ake na jahiliya wa ana jin haushi cewa an yi mutuwa sai da suka yi wa suka dau alkawari gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ba za su yi haka ba da haka duk wani abin da yake na jahiliya ne abin da ya shafi mutuwa lalle musulmi kada yi eh nesa nesa da muke yi da maganar mutuwan shi yake sawa an yi mutuwa duk sai a kidime sai kaga an rudi masu hankali sun zama kaman ba su da hankali a shiga cikin wani yanayi amma in saboda Allah ai bai kamata ma mutuwa ta yi mana haka ba muna musulmi tunda Allah ya gaya mana sai mun mutu ayoyi guda uku a cikin alkur'ani duka Allah ya ce da nafsin harufa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut fa uku yake zaka ganda a cikin qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut me fasara sa to me da kuma yake ji dai an mutu kuma ya kama na Allah ya riga ya faɗa ya zo dai ya gaya mana kuma ya riga ya mana lokaci in lokaci ya yi sai mun sai tafiya ya gaya mana a jangane da ƙasa da muke raye ce min ha khalaqnakum na wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ƙasa muka halice ku kuma ga kunan kuna kanta kuma cikin ƙasa za mu mai da ku kun mutu Allah ya ce kuma da ƙasa za mu fito da ku sai abun bayani dalla-dalla kaga kenan kuma mutuwa fa canjin gari ne canjin gari ne ko ba canjin gari wani kawai ka ka ba kana tafiya ba ka bar abuja ka koma lagos ko eh ba dawa ma ba za ka dawo ba shine kawai bambanci shi da tafiya ne to shine ake son mutum ya tafi a sa'a shine abinda duk musulunci yake ta cewa musulmi yayi abinda Allah yake so dan wannan tafiyar amma canjin gari ne yadda ka san kana bacci haka za mutuwa take shi yasa bayan an gama shirya mutum an gama kai shi kabari in an gama sashi a rami in mutanen da suka sashi a rami za su tafi shi ma sai tashi zai bi su ya dauka tare suke a nan ne zai gane cewa a shi fa an gama da shi saboda kafin ma a dawo masa da ransa ƴan uwansa da suka kawo shi masu ƙaunarsa masu san shi suna duba kabarin duk wani waje da ya rage wanda ba a toshe ba za ka ga ƴan uwa masoya suke cewa a toshe can na masu san shi fa na kusa wanda suke ƙaunar shi su ne suke sa ido in wani waje bai toshi ba tabbatar an toshe shi an toshe an rufe an kif shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su da suke koma nan wallahi yana jin takun takalman su sun tashi za su tafi shikenan mutum ya zama dan afo ko dan gwarin fa na amin ya ga rashin kasa mutum ya koma afu shi kenan ta koma afu har tana nan afu har tashin kiyama kafin ka tashi ko ga rumfa ko kuma duk inda aka binne mutum shi kenan ka gama wannan cacen da gari nan yanzu kana da dama kana da ka tsaye da sallah ka yi istighfari ka yi sadaka ka yi duk gasu nan Allah ya kyale ka duk abin gasa nan kana da dama shi bambanci in ka je ka kwanta a makabarta ba abin da za ka iya yi ko ka san cewa ko salati ba za ka iya ba ai da za ka iya salati da sai ka yi ta la ilaha illallah la ilaha a cikin kabari ko la ba za ka iya ba nan ne yanzu za ka iya yanzu ne za ka iya la ilaha illallah yanzu ne za ka iya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel yanzu kana da dama kai sai rana ɗaya kai so miliyan ɗaya za ka iya dama amma da zaran ka mutu damar ta ƙare kuma na wanda yake kwance a kabari zai so yayi salati ɗaya amma ba zai iya ba saboda aiki da littafin aiki an rufe amma kaga yanzu ga munan mutum sai ya gum abin shi wani ma gara yi waƙar ɗan gwaro da ya salati no haka muke sai ɗan sai ka ga mutum ya zauna ya rasa ma me zai bare ma yanzu da aka haɗa mu da musiba na? ai ba dai na faɗa ba an haɗa mu da musiba tabbas musifa ba gagari ma kuwa wallahi sai mutum ya kula wannan waya wannan waya shedan ce iblis ce shedan ne mai zaman kanshi hasali ma ina ga da waya ta fito shedan kawai kishin gidewa yayi baccin sa to ayyukan da zizi an gama da mun ba komai yake so ba so yake kawai mai ta saban Allah shi dama abin da yake so ke Allah ya gaya mana inna ma yadu hizbahu li yakunu min ashabi sa'id kawai shi fatan shi to kaga ya samu hanya mafi sauki ya sa mutum wanda ma Allah ya ce maka ya dai yi saban kadan ya tuba kadan na yana dan haka to shi da sauki wani ya riga ya dimmiye wani sanadi wayannan ko sallah fa baya yi na ta harka yana ganin ma ba kuma ka san muni sabon Allah idan kana sabon Allah kana kallon shi sabo kana jin ba daɗi to akwai sauran imani a sosai ai za ka tuba kenan ka gane kuskure kake to ai rahama ce amma lokacin da zuciya ta ke kashe kana saba Allah kana jin kaman ba komai ba abin da zai faru to wannan ya fi zama musiba saboda ai ba maganar tuba tunda ma ba kama ɗauka sabo kake ba amma mutum ya ɗauka sabo ne kaga kullum ko kamin ya kwanta zai yi ta istighfari kullum kuma Allah madaukakin sarki saboda yana san mu da alheri sai ya bude kofar istighfari a bude kullun kai istighfari Allah zai karba kullu kare mu gafara Allah Allah zai ma gafara kai Allah so yake ka tuba kira yake a tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah murna yake bawan sai tuba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda Allah yake san bawan sai tuba yace murna yace ya fi murnan maza Allah ya bamu misali yace ya fi murnan da mutumin da ya hada kayan shi akan abun hawansa aban abun hawa kusan da doki ne ko jaki na ya hada kayansa zaka ga mutum da kayan shi da abincinsa da komai ya hada kuma ya shiga cikin jiji jejin da babu gida babu abinci ya ce sai abin hawan sai ya gudu ya bashi ya yi neman duniya bai gan shi ba ya nemi inda zai samu ruwa ko abinci babu ya da rai da rayuwa ya ɗauka lalle mutuwa ta zo ya nemi ƙarƙashin bishiya ya kwanta a kan kawai bari ya kwanta ya mutu mai kawai mutu yana tafiya dan rinsa ido da zai ya bude a nan sallah sai ce sai ga abin hawansa a gaban shi kuma da abincinsa da komai kayansa ya dawo mazala sallah sai ce wannan bawa saboda murna har wata kalma ya yi ta kafirci don kafirci ce da ba don kuskure ba ne kuskure ne yana so ya ce Allah kai ne ubangijina na ni ne bawanka to sai ya faɗi opposite ku faɗa mu ha ban na a oh jai an ga oh jai ya eh hadisi ya faɗa ka sai ya faɗi juyi yace Allah ni ne ubangijinka kai ne bawana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi kuskure ne saboda murna shauƙi ya murna ya sa shi da kaga wannan babbar sa'a ce muka yi sai mu yawaita istighfari mu yawaita tuba ga Allah madaukakin sarki sa'an mu yi kokari mu takaita saban Allah eh mu takaita eh kada dan adam ya ringa wa Allah ganganci saboda mai baka san lokacin da za a cimma ba kun san cimma mutum ake yi wallahi mutum bai san lokaci yayi ba wani za a ce ma lafiya wannan abba ɗazu ɗan uwan shi ke ce mun wato daman da yana da ɗan ciwon ciki ne amma lafiya lau ciwon ciki ya taso na ce duk kamar wannan magana kai kwana ya ƙare shi kenan magana daman kwana ya ƙare ko ba komai ma mutum mutuwa zai kabar maganan kwana ya ƙare in kwana ya ƙare shi kenan duk a wani duk dalilai ne za a yi ta kawowa ya yi kaza ya yi kaza amma kwana ya ƙare yanzu in kaje za ka samu postin shi gaba ɗaya yana yana takarar zai takarar house of rep a a can constituency na ganin su wane ne kebi aleru wane ne wane ne na da sauran na san dai aleru na ciki na jin birnin kebi na yawa bunza ko bunza aleru to dai kun gane na eh yana nan ko ina ga fostan shi na amma shi yana lahira lokaci yayi Allah ya ji kai shi da haka kawai tara lokaci ne lokaci ne kuma inda zaka gane abin tausayi da mahaifin da mahaifiyar su ma kuma suna asibiti a kwance zaman can sun tafi asibiti ba sa kuma shi ne babba to amma shi Allah ba ruwan shi a ba ruwan shi shi daman duk da ya kawo daman ya gaya kowa ya shirya na yadda ya tsara ya kuma ma ya sha ya fa'alu ma ya sha wa ya hakumu ma yuri eh kawai sai dan adam ya zama kawai dai duniya ka gane cewa transit ce an zo ne za a wuce da ba an zo zama ba yawa duniya ba mu zo zama ba kusa ko wani mai bara shi daman baransa kenan ko duniya ba mu zo zama ba an ce wani alhaji wata rana bai zo zaman ba yana da ai ba ka zo zama ba Allah ba mu sa'a wa nabi Musa a radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلا وسيدا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلحظانه هكذا كنت رواه الترمذي an samu hadisi daga abin Musa ya dala su ƙara tabbata garshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai mutu iyalansa ko abokansa ko ɗan uwansa su tsaya suna kuka suna cewa wayo babban bango ya faɗi wayo shugabanmu mai ba mu abinci breadwinner ko manzala ya ce duk irin wannan nan kalmomi idan suna faɗa sai Allah ya sanya mala'iku idan suka faɗa sai su taɓa shi ce daman kai ne mai ba ka abinci yalhazani suna tara su ce oh daman kai ne haka ka gaya musu Allah na azurta su daman ka ce kai ne azurta su Allah ya dauki nauyinka da kai da su daman ka ce kai ne ka dauki nauyin su Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da iyaye cewa Allah shi yake azurta iyaye yake azurta ya'ya wani waje Allah ya soma shi yake azurta ‘ya'ya yake azurta iyayen suka Allah yake yi Allah ya kawo waɗanda ayoyi ne saboda waɗanda suke su laraba suna da wata ta'ada na binne yara suna da rai wajen gudun tsoron talauci shi ne Allah maɗaukacin sarki ya gaya musu a wala taktulu auladakum min imlaq akwai khashiyata imlaq akwai min imlaq haka ne ko yake na wannan na hannar zuqukun wa iyahu wannan na hannar zuqukum wa iyaku kowanne Allah ya faɗa da wannan duk Allah yake yi da ka ba ruwanku maganar yayanku ya za su yi su ci abinci ya za a yi kawai dai ku yi abin da ya dace kun san matsalar mu yanzu da muke ciki an yi mana wani irin karatu kuma karatun ya shige mu an riga an wanke mana kwakwalwa na farko abin da ya kamata mu yi wajen sana'a ba ma yi abin da ya kamata mu yi wajen neman halaliyar mu ba ma yi sa'annan dogaro ga Allah da aka ya kamata mu shi ma ba ma yi kuskure ne musulmi ya zauna baya aiki baya neman abin da zai ci kuskure ne musulmi ya zauna wayan shi ya dauka wayan shi ne zai bashi kuma abin da zai ci kamar yadda kuskure ne ya dauka shi ne yake ci da a shi kawai wakili ne wakili ne Allah madaukakin sarki ya nada amma mu duk aka aka tura mana wannan abubuwa bai bai sai Allah ya kyale mu eh sai Allah ya kyale mu dama haka Allah yake wa mutane amma Allah shine yake da komai kuma ya faɗi yadda za mu yi dole ne kuma musulmi ya tashi ya yi amma sai kuma ya dogara ga Allah maɗaukacin sarki na sha faɗin magana cewa al'ummanmu ya kamata a salon tafiyarmu a wannan rayuwa da muke ciki musamman a nan abuja mu canza ta yara da suke tasowa a ringa koya musu ɗan wani sana'a na nuhu abin taro da sisi ko yanzu ba a kiran ba a kiran taro da sisi ko miliyan ɗari ko tare yanzu kowa miliyoniya kawai yake sai zama na yanzu an daina ya miliyon saboda me duk tunanin har yara ƙanana yanzu miliyan suke na how to be a millionaire ana ta yi shi in ba haka ba dan adam ana san a koyar da shi kana'a wato haƙuri da kaɗan yarda da abin da Allah ya bashi Allah bai duniya kowa ya zama mai arziki ba Allah bai tsara duniya haka ba iyayenmu inda suka ɗara mu suna da godiyar Allah ne wallahi kuma Allah ya alkawari in kun gode sai in ƙara muku kuma su ba tara duniya ne a gabansu a rayuwa ce sai ka ga suka yi rayuwa mai kyau ga su suka yi rayuwa suna kusa da Allah suka yi rayuwa ta gode wa Allah suka garewa rayuwarsu sai kyau amma mu ga shi an tara mana abubuwa amma ga muna hatta cututtuka da muke fama da su ko labarin su ba sani da yawa labarin su ma ba mu saboda mu da yake lokacin jarabawa ne duk abubuwa an birkita su aikin gonanmu ainihin abinda Allah yake fitar mana da shi lafiyayye shirinki da iya yi ya samu ɓata shi muna gaggawa muna son mu samu kuɗi da haka an shiga an ɓata za ka ga kayan abin da ya kamata ka ci ka samu lafiya sai ka ci ka samu cuta ciwo da ake yi na dabbobi su ma an shiga an bata ana sa rago ya kato a mar allura ya kumbura a dura mar wani abu ya zama gabjeji ana sa a samu kuɗi a bata man nama to kun gani har saniya yanzu giya ake bata ko ku gani ba wai an ba ta sai ta yi to da Allah saniya ta shagiya musifin suna jewa na kaga kazo ka ci nama mai giya sosai kaga suke ba su wai suna sun sun sha giya sai su su buɗe ban gane ba giyar ba biyar ba naman su za ta shiga ba ai magana kawai dai wannan to ka duba kiwon kifaye da ake yi ko zuman nan da ake kiwonta ka ga me ake siga ne za a sa ta sai ta sha to ta sha siga ta sha siga me za ta ba ku kashe siga mana ita waccan zuma da Allah madaukakin sarki ya ce وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي الله يا فدا منا ثم كلي من كل الثمرات yawo take yi tana cin fure zuba ɗaya sai ta ci fure kala ɗari da aka ya kharuju min buɗuniha sharabun na mukhtalifun alwan fihi shifa'un lin-nas saboda abin da za ta fitar wannan abin da ta ci shi ne za ta fitar kifi da yake ruwa yana cin abubuwa na ruwa yana cin abubuwa yana samun kuzari da lafiya shi yasa Allah ya kira shi lahaman tsariyan amma yanzu kifin da ake kiwo an duddura masa wani su dusa da yayan kai da ka da ka kalli birin filin kifin a ido ka ga wawa Allah za ka gani sakare haka haka shi yasa naman sa na eh haka za ka gan su ko kajin gidan nan wawaye kawai za su nasa babu alaman yanda kajin suke ai kajin gida na gaskiya za ka ga suna da wayo fiye da kajin da ake dudura musu wannan abu bare ma yanzu ka ga yanda suke dura kazan a mata allura ta kumbura a kawo muku kuci chemical shi yasa duk abubuwan duk suka dagule to kuma a hakan mutum bai bi Allah ba kaga mutum chemical Allah ya kiyaye mutum gashi nan wani cuta ta kama shi yayi gama duk rayuwar rabin ta hawan jini rabin ta malaria rabin duk ya gama kuma a ce mutum ya tafi wuta Allah ya tsare shi yasa ai gara musulmi ya dage ta kusanci da Allah sabotan Allah in ma dai an sha wuya a nan na sai a je a ji daɗi a can amma kar musulmi ya sake ya sha wuya a nan sannan ya je ya sha wuya a lahira Allah ya kiyaye hadisi na ƙarshe an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isnani isnatani في الناس هما بهم كفر الدان في النسب والنهاية والنياحة الميت رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato abubuwa guda biyu wanda da mutane suke yi wato butulcewa Allah ne kafirci ne na butulcewa Allah madaukakin sarki shine a ɗanufin nasab wato zagi suka na ƙabilanci tafi babulatani kawai tafi babarbare kawai tafi bahaushe kawai na tafi bayarabe tafi iyamuri tafi wane ne na duk in ka bahaushen banza shi ma a duka ai to wannan duk ba musulunci ba ne musulunci ba ruwan shi da kabilar kowa kawai abin da Allah madaukakin sarki kabilun ma da yarurrukan Allah yake shi ya yi su Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas ko inna khalaqnakum ko min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kaga kabilun Allah yake shi yasa dangogi da kabilu Allah ya sa mu kai Allah ya ce ni ta'arafu sai ce inna akramakum inda la ya'taqakum wanda kawai ya fi ku daraja da girma a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah so ba ruwan Allah da yaran ku kawai in ka ji tsoron Allah shikenan ka gama kuma babu wani mutum da ya zaɓi yaran da ya fito ko akwai wanda aka yi shawara da shi ba wanda aka yi shawara da shi ɗaya ce shi ba haushe yake so ya zo ba haushe ko ba fulata ne yake so yanzu haka Allah ya ga dama haka ba wani abun zargin kowa bane cewa shi wani yare ne kawai musulmi kowane yare ne kai ka ji Allah kuma ka ji tsoron Allah to wannan abin da na kabilanci musulunci ya hana butun cewa Allah ne sa'annan shi ma kukan mutuwa butun cewa Allah ne Allah ya kiyaye alhamdulillah jan kaya a ƙasa da taka wando haramun haram mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce man jarra izalahu kuyala wato wanda duk ya ja mayafinsa ko rigarsa malma suka ce duk wani abin da ake sawa saboda takama to ko ƙanshin aljanna bai ji da ka haramun ne wani hadisi yake ta ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk tufafin da ya wuce diddigen sawu idan sawu yayi ƙasa da shi ya zama ana taka shi to yana cikin wuta da haka babu kyau za mutum zai iya ba dole sai ka ja wandon ka ya tsaya a ƙauri ba za ka iya kai wandon ka har ƙasan sawu idan sawu amma kar ya je inda zai wuce ka taka riga shine haram wato mutum ya bar wandonsa zuwa idan sawu babu laifi alaikun salam amin Allah ƙara mana gaba ɗaya wato waɗanda suke gaban waɗanda Allah ba zai karɓa ba ‘yan uwa da wanda suke gida ɗaya da wanda suke uwa ɗaya da wanda suke uba ɗaya da wanda suke uwa ɗaya da uba ɗaya duk hukuncinsu ɗaya ai na mai ma za ka yi gaba da ɗan uwanka sa'annan ‘yan uwantakan nan ma ta musulunci har ita ta shiga ciki ai tsakanin ɗan uwa ma wanda yake musulmi wanda ya fi kowanne ‘yan uwantaka ƙarfi ‘yan uwantaka addini a wajen musulunci shi yasa a jerin mutane a tsarin shari'ar musulunci akwai wanda yake da haƙƙi uku a kanka akwai wanda yake da haƙƙi biyu a kanka akwai wanda yake da guda ɗaya idan kana ɗan uwa na jini sa'annan musulmi sa'annan makwabci to shi yana da haƙƙi uku a kanka haƙƙin makwabtaka haƙƙin musulunci haƙƙin jini wato rahim zumunta idan kana da ɗan uwa wanda yake ba wanda ba ɗan uwanka na jini ba amma musulmi kuma makwabci to yana da biyu idan kana da wanda yake ba musulmi ba ba dan uwanka ba kuma to yana da haƙi ɗaya shi wannan ko kafiri ma yana da shi shine haƙi na makwabtaka ko shi zaka ba shi haƙinsa yana daga cikin haƙin makwabci wanda ba musulmi ba in bai da lafiya a gaishe shi in yana neman taimako taimakon da ba zai taɓa addininka ba da yana da sharaɗi shi taimakonsa taimakon da ba zai cutar da addininka ba taimakon da addininka bai hana ba to za ka taimake shi makocinka ko da ba musulmi bane yana jin yunwa ba za ka kwana bai ci abinci ba kuskure za ka taimake shi da abinci eh alama sai wannan da ake yaƙi da su kaga in ana yaƙi da su wannan kuma abin da ya zube amma ba haka ba ko mutum ba musulmi bane ana son ka kyautata masa an samu cikin tarihin musulunci shi tabi'ai ma akwai tabi'in da makocinsa ba majushe ne bautan wuta yake kaga dai karshen kafiri kenan wuta yake bautawa amma kuma gashi makocinsa me zai faru wajen shekara bakwai ban ɗakin ba majushen nan sai in an yi ban ɗaki daga gidansa sai yana zubowa gidan musulmi shine sai ya sa aka tare yayi abu aka tare in ya zuba sai a dauka a zubar in ya zuba sai a zubar ana ta haka ana ta haka har lokacin da ciwon ajali ya kama shi shi wannan musulmin yana kwance yaga cewa lalle ba zai kai ba sai ya ce da Allah a nemo masa makocin nan nashi aka je aka kira shi ya shigo banda la yace lafiya ga yace to kai hakuri abin da yasa na kira ka kaga halin da nake ciki ka dan leka gidana ka ga yanda ban dakin ka yake a gidana yau wajen shekara bakwai kenan kuma da ba dan ma halin da nake ciki ba shi da ba zan gaya ma ba dan yanzu ma tsoron da nake kan na bar duniya yara su yi ma wauta shi da Allah ai kokari a gyara yaje ya duba abin ya bashi mamaki shine tun da ya shaba aikin makautaka mana ani ma an taya ka ya fita ya musulunta ya musulunta ya musulunta bai bar gidan bai rasu kaga ya samu wani aiki ma gwaggwaba shi ma na tafiya lahira ya ga wannan ya ce masa addini na ne ya ce na ringa kyautata wa makocina ya ce lalle yana addini gaskiya ne kuma daga yanzu ya zama musulmi ya yi kalmar shahada malamin ya rasu shi kuma ya zama musulmi da haka kyautatawa yana da kyau eh Allah wa Allah Allah ya zama shi kai da imani amin ah bai kare bane to do Wajen da so yana kyautata masa da abin da ya kamata ya masa amma idan ku ɗan ya aka yi wani da ya yi masa idan kuma ya je yana girbe kila bayan da zuka dame shi da ba a nan ne ne ne to shi ne ke ke ga mana ce Allah ya tafi da zan kuma zan tambaya abin da ya ga
to Allah madaukakin sarki kun san yana jarraba mutane ta yadda ya ga dama akwai wanda Allah yake jarraba su da iyaye irin haka ba sa san su wasu ma ƴan uwa ne ma na jini ba sa san a kyautata musu to irin wannan abubuwa biyu ko uku suke kanka ka ce yana kan shi na farko idan akwai wanda zai yi wa mahaifiyarsa nasiha ba shi ba wanda yake ga zai iya zuwa ya ce masa a gashi gashi a je a mata wa'azi ba tare da ta kai ne ka sa ba to yana daga cikin abin da ya kamata a yi sa'annan idan tana da dan uwa ta ce karka kyautata masa maluma sun ce za ka iya kyautata masa amma kuma in ka kyautata masa ka ce ya je ya kai kukanka wajenta cewa ba ka kyautata masa kun gane hausa ya eh eh kaga ai daɗi za ta ji ina nufin dama haka take so ya je ya ce masa gaskiya ni wani ba ya kyautata mu ta yi caje ka za a mar magana hoya tsara misali amma kuma kana kyautata masa suka ce ba kai laifi ba amma abin da ka cimma shine ba ka ɓata masa rai wannan shine nukta da yake da muhimmanci mutane su gane dangane da iyaye iyaye kaman kwai ne kwai ka san da duk mutumin da aka bashi ajiyan kwai ɗanye guda ɗaya aka ce ya sa da aljihu misali da ƙarfe bakwai na safe sai da bayan isha za a karɓa na? ai dai ka lura a ce ka sa aljihu ƙwai ɗanyi to za a karɓa bayan isha ka san dai duk inda za ka yi a nutsa za ka yi na? da lura da kiyayewa to iyaye kaman ƙwai ne ba maganan karka yadda shi din ya ce ma wai kana da gaskiya su ba su da gaskiya wannan kuskure ne kawai ka nemi hanya ta diplomasiya ta bahaushe na ku gama lafiya ba wanda yake da hikima ya yi sa'a kama wanda ya samu su da ƙanye da iyayen shi lafiya ba maganan wai kana da gaskiya wata gaskiya kake da ita mutanen da kana jin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina jurayj maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi jirejin nan bawan Allah ne mai bautan Allah ne zahidi wane ne amma saboda kuma sallah fa yake yi mahaifiyar shi ta kira shi bai amsa ba ta ji haushi ta ce ba za ka mutu ba sai ka wulaƙanta maza Allah ya ba da labarin sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin yara da suka yi magana in mangoyo shine wata ta je ta yi zina ta haihu aka ce ya mata ciki ta ce malamin ne aka zo aka kama shi aka rushe wajen bautar shi aka kawo shi gaban sarki yana ta dariya shi ne da ƙarshe yake faɗa ya ce ai addu'an mahaifiyata ne tun da ya mun na san sai wani abu ya same ni to kai da kasan haka don me za ka je ka ce kana da wata gaskiya kaga kawai maganin ka ka lallaba ta na shi yasa akwai labarin wani bawan Allah a Kano na sha faɗarsa kuma yanzu ma nan zan maimaita ba sani ba in yana da rai Allah ja kwanansa in ya rasu kuma Allah ya ji shi labarin ne da tace mahaifiyarsa mahaifiyarsa suna zaune da ita a gida ɗaya Allah ya hore masa ya je can bayan gari GRA ya yi gida kataɓare sai ya je cikin gidan sai ya gina wa mahaifiyarsa ɓangarenta daban gida sosai ginin zamani can kuma suna gidan gado sai ya wuce ɗakin mahaifiyarsa sai ya je wajen matarsa a inda suke a gidan gado nan kuma gida sosai daman duk abin da ya riko tana na a wanda tsohuwa kada ko zai jaye sai ya shigo sai ya shigo ta ga me ya riko na an bude na ta abin nan shine da ya gama gidan ya dauke ta dan ma duk ya dade da suwa ya dauke ta ya kai ta ya nuna mata nan gida nan bangare na aka shiga ga gida dinnaki ta ce to wato ta gane wayan cewa to sai ka dawo ka shiga gida ma ban san ka dawo ko ka tsaye ka ji abin da ka riko ta gane wayo da ta mutu ta ce to ba za a shiga gidan ba ya ce to shi kenan ba Allah na aka ce sai da ya kulle gidan nan shekara bakwai ka ji abu ci gaba har Allah ya karɓi ranta kafin ya koma kaga ai ya gane waye mahaifiya bai ce mata an shiga zai dai ta mutu ba in misali ai kaga dai wannan laifin me yayi kaga kyauta ta mata kaga jarrabawa ce Allah ma amma ya ci gashi ban san shi ba gashi ina mar addu'a jikin abin ne da haka haka ake wa mahaifiya ba a fito na fito da su Allah ya mu dai alhamdulillah mun rabu da namu lafiya wanda suke da nasu suna nan Allah ya raba su da su lafiya amma ba wai kwanan nan ba fa ba wai su rabu ba Allah ya ja kwana in rabuwar ta zo Allah ya sa kowa ya rabu da iyayen shi lafiya eh Allah kuma ya hada mu da su aljanna sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala